innaka antal allamul ghuyub wa da zalika assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
ba karya ba ko
alhamdulillah alhamdulillah wa shukru ilaihi ya rabbul alamin ina gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan kiran naku kuma muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu aladan da za mu samu albarkacin wannan zama. Allah ya kawar da harcenmu da faɗin abin da ya kasance kuskure daga gare mu ne kamar yadda ake ƙara ce muku malama ɗaliba ce ‘yar uwarku. Kuma har gobe mai faɗi tashi akan neman ƙari akan abin da take da shi. A kusan majalisi na ɗalibai ya ɗan fi bani nishaɗi saboda sai ina ganin abokanan gwagwarmaya ne. Kuna nema ne ina nema ta iya yiwuwa mu ƙari juna. a wani bangare da kuke da shi bani da shi na kare ku bangaren da nake da shi baku da shi domin annabi ya gaya mana shi ilimi kamar menene kamar kogi ne kowa da bangaren da ya shiga ta bangaren abin da zai riska a bangaren da ka samu alhamdulillah ina fata Allah ya haɗa fiskokin mu kamar yadda ya haɗa mu anan a jannatul firdausi alhamdulillah kamar yadda aka gaya muku muna gwagwarmaya a karance-karance ba komai ba ne kawai ina so ba mata 'yan uwana courage ne ba wai don na zama malama ba ba wai don na daina karatu ko kuma na kai wani gaci da ya kamata na kai ba a'a akwai wata abu da yake min kaikayi a kirjina game da ilimin addini gurin 'yan uwa mata ke kuma sai ki ji sabi suna ƙara zuwa gare ki shi ilimi da arziki kamar ruwan famfo ne sai kin bude na sama ya zube na ƙasa sai ya hau so kada ku yi tunanin cewa ba za ku iya ba abun kunya sai a ce wata ta tashi ta yi addu'a kamar addu'a sai ki ji tana diriji kamar ba ta roƙon Allah wata a ce ta tashi ta yi jawabi na minti biyar sai ki ji duk mun rikice to mata idan muka zama haka nan gaba ƴaƴayenmu da jikokinmu za su taso cikin jahilci kuma a yanzu ma an fara samun irin wannan jahilcin so wannan dalilin ne janyo a nake zaburar da mata musamman mahaddata za ka je makaranta ka samu ɗalibai talatin mata sun yi sauka sha biyar ko sha uku maza amma abin mamaki kafin shekara ta zagayo a cikin mazan nan wasu sun zama limaman angosu wasu sun buɗe islamiyoyi nasu ina 'yan matan sun noke so wani abin ni kawai shine ba na so shi nake yaƙa kuka ga nke jurewa irin wa'annan zaman maki ba wai don ka kai ka zama malami ba so ina fata duk kuje a ranku ku ba daga yau za ku iya hawa irin wannan kujerar domin annabi ya ce hannun da yake miƙawa shine mafi alkhairi da hannun da ake miƙa masa kuma aka ce ana tsammantawa masu tsoron Allah ne daga cikin wa maluma ba a ce daga cikin ɗaliba ba kar ki tabbata akan ɗaliba kina nema kina sanarwa domin Allah ta'ala ya zargi mumune da ɓoye ilimi kuma ilimin kowane iri ne kuma idan muka yi wasa zai iya zame mana halaka ba alkhairi bane ki tara ilimi ki kunshe ina ga Allah subhanahu wataala Allah ya karantar da mu aya innal ladzina yaktimuna alquran ya Allah ya ce mana akan haka yaktimuna ma anzalna billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب إن الذين يكتمون ما أنزل الله ما أنزلنا من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم
sake dubawa da innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda
innal ladzina yaktubuna ma anzalna min albayyinati wal huda
ita ce ita ce والهدى من بعد ما بيناه للناس وال...
في الكتاب abin da ban masu ke nan canji tsari aiki na wal mutum bismillah sai kin karanta miki kwajini من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون
a da farko ina baki hakuri Allah ya shina da gangan nayi addu'ar Allah ya kawo mana irin wannan dalilin dan na muku misali kun san me abin da muka ki kenan mata kina da hadda idan aka tashi kika samu kuskure sai ki ji cewa shedan ya raya miki wani girman kai ya ma za a yi ki gaza tunda muke tafsir ita ce ɗalibar da take mana tafsir a gurin amin take ja mana aya kuma ba mu da wannan akasin ko sau ɗaya a plate ɗinmu amma saboda ku ɗalibai ne da niyya billahi azim nake fatan Allah ya kawo mana wannan dama Allah ka yafe min zargin da na miki mata mu gane a lokacin da kika samu kuskure aka miki gyara to a lokacin ne wannan ayar sai kin ji kin mata daka-daka sai kin ji cewa kin kore wannan shakkar sai kin mata karatu karatun fatiha duk mahaddata suna da wani abu lokacin da kike ba da hadda idan an miki gyara uku to wannan gyara uku dandakar da zaki musu duk sanda zaki shafa insha Allahu sai kin ji sun fi ma daɗin karatu akan wa'ancan da kika ba da hadda matsalar da muke da ita mata shine idan aka maka sai ka ji wata kunya abin da yake faruwa da ɗaliban English kenan ɗalibai za ki iya kwatanta magana kin raya ta aranki amma sai ki ji wai kina tsoro kar ki faɗa a ji kuskurenki dan Allah mu cire wa ranmu wannan ba komai bane shedan da yake sa mana girman kai dan me dan ya siffanta ki da cewa kin fi karfin hakan ƙarya ne biki fi karfin hakan ba ai shi Qur'ani da mun gagara ba dau sunan shi Annabi alaihi salatu wassalam ya taɓa yin sallah har ya idar cikin kuskure bai ma san ya san kuskuren ba daga baya tsallake ayaye sai wani sahabi ya ce ya rasulullah shin an shafe aya kaza ne sai ce a'a kamar yaya yace na ji da ka zo tilawa ka tsallake ta kwata kwata ma ya cire ta ba wai yayi ta zuwa ba gaba ɗaya sai ya cire ta sai ce a'a ba a shafe ta ba me kaje yace ai lokacin da kai karatu ya rasulullah baka karanta ta ba amma sai na zaci ko an shafe ta ne sai ce a'a ba a shafe ta ba wannan wani abu kenan daga cikin mai mu'jizar Qur'ani so da Allah ɗaliban ilimi su ji aransu idan kuskure ya zo sannan ne ma ka ji aranka za ka yi gyara sannan ne ka ji za ka fito ka yi shi da gaske Allah ta'ala ya gaya mana innal ladzina yaktimuna ma anzalna minal bayyinati wal huda waɗanda suke boye ilimi na daga abin da aka saukar musu bayyanannen ilimi wal huda da kuma wata shiriya dukkan wanda Allah ya ni'imtar da shi da wani ilimi ba sai in ce ilimin Qur'ani ba ba sai na boko ba ilimi koda na sana'a ne koda na mu'amala ne ilimi koda na zamantakewa ne ya zama mai kina isar da sakon da yake cikin abin da kika shina isar da sakon shine kika yi wa Annabi alaihi salatu wassalam biyayya da umarnin da ya miki cewa ki isar da sakon amma rufe shi ki bar shi to wannan kuma kina nema ki faɗa da ubangijinki ne domin in kika fahimta a cikin anguwarku ke kaɗai Allah yi wa ni'ima kika samu wannan damar wani ma a cikin garinsu wata kuma a cikin gidansu ki sha mamakin yarinyar da tana da kyakkyawan fahimta da mas amma idan ɗan aji biyu uku ya zo mata da assignment ƙaninta ba za ta yi ba ki sha mamakin wanda a ajinsu tana ɗaya daga cikin jaruman ajin ta fahimci lacca yadda ya kamata amma wayanda ba su da fahimta mai yawa su nemi ƙarin ilimi a tare da ita ba za ta yi ba ba ta da lokacin saboda me ita ta riga ta samu wannan duk yana daga cikin ɓoye ilimi ki sha mamaki kin iya sana'o'i kala kala ana yin sarƙa da ƴan kunni yanzu a cikin ƴan mata ana yin shamfu ana yin waye amma tun da kika zo kike makaranta ba wanda ya taɓa amfana da abin da ke kika iya a garinku duk wannan suna daga cikin ɓoye ilimi idan har zan yi haka in zaki haka to yaushe ne zaki ba da ɗaukanin abin da ke kika shina wani ya amfana da shi yaushe ne zaki isar da saƙon annabi alaihi salatu wassalam tunda ya ce shi isar da wannan saƙon shine ya zama kin isar da abin da Allah ta'ala ya baki kuma kike so ki amfanar da wani min ba'ad ma bayyana lin nas fil kitab sai ce ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in wa'annan masu boye ilimin duk nau'in ilimin da kika shina aka ce wa'annan mutanen su ne Allah subhanahu wata'ala ya la'ance su matukar kina boye ilimi kowane iri ba za ki iya sanar da wani abin da kika shina ba Allah ya la'ance ki sannan masu la'ana sun la'ance ki suwa masu la'ana mala'ikun Allah tunda duk abin da Allah yi su ai kawai suna sitam akan abin da ne la yahsuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun to dan Allah ga ya min riba ta idan nace bazan fito da bada ilimin da nake da shi ba ke me ribar ki idan ba za ki fito ki bada ilimin da kike da shi ba in har zai kasance Allah ta'ala zai la'ance ni saboda bazan iya fitowa na isar da sakon da na shina ba to ina ganin babu alkhairi a kasan makaratun ba alkhairi ki fito ki nemi ilimi matukar ba za ki amfani da shi wajen isar da shi ga waɗanda ba su samu ba so daga yanzu kin gane kenan wajibi ne koyarwa ko wajibi ne fitar da abin da kike da shi na ilimi doesn't mean sai kin zo kin shiga kin kama cak a aji kina koyar da kaza da kaza shine kina ba da ilimi a'a akwai wanda ba karatun yake so ilan ma ba zai dauki karatun ba amma mi fiqihun hadisin da kika fahimta ya bayar. Me fikihun ayat take nufi, ki ba da fikihun cikinta, aikin da ake so a ciki da ita. In ilimi ne na sana'a, yaya ake ki koyar da su su ma su samu karki tunanin idan ta fara yi za ta rage min kasuwa, kowa yana cin raban sa ne. Ba wanda zai ci raban wani. Amma Allah ta'ala da yake yana son mu. Yana kuma so komun mu ya dinga zama mai albarka. Sai ce illal lazina tabu. Amma banda waɗanda suka tuba. yanzu inda biki san laifi ne ki san abu biki sanar ba sai daga yau kika ji aranki insha Allah ba wanda zai ƙara tambaya na abin da na shina niki kuma abin da ka shinan fa koda wani iri ne koda wani ganganci da ake wa freshers yanzu na tambayi ina wannan hall din yake ban san shi ba sai a tura ni can wani hall a can gefe tai ta diridiri ina cafeteria sai a canja mata akalan manta. haka kuke ko to wallahi boye ilimi ne kuma Allah yana la'antar masu yi daga yanzu sai kika ji a yau yin hakan haramun ne ilalazina tabu wa aslihu daga yanzu sai kika ji haramun ne sai kika tuba wa aslihu sai kuma kika kyautata tunda na san da ina ta kuskure ina ta wannan abun da sai na kiyaye wanci na ƙi mata kaza da kaza to yanzu sai na neme ta sai ne mata abin da take bukata a hannuna da ɗabi'a ta ne duk wanda ya tambaye ni gun da bai shina ba na iya gaya masa wancan ma ni na mata ki dubi nisan hol ɗinku na tsakanin wancan da wancan haka kawai ki gara yarinya ta ƙarshe sannan ga gun da za ta zo a farko farko ki neme ta ki nemi tubarta har ki neme ta ma ta zama wata irin kuna yi da ita kawai abin ya zama raha da wasa shine aslihu kyautatawa ki mata dai wani abin da za ta ji ta yafe abin da kika mata wa bayyanu sannan kuma tun da yanzu kika fahimci haka to sai ki fito da ilimin da da kika boye Allah ta'ala ya ce ulaika atubullahi alai duk wanda suka yi haka to Allah ya yafe musu abin da suka yi a baya wa ana tawwabur rahim domin shi Allah wane ne mai yawan gafara ne wannan shimfiɗa ce na muku musamman domin me ku farga kowa ta farga kowa ta zama tashina wajibi ne a gare ta gobe za ta iya tashi a cikin kwamitin MSS kike a cikin amirori na makaranta kike kina da haƙƙi na ki koyar abin da kika shina kima a bangaren masu bangaren koyar da catering kike duk abin da kika shina kada ki boye ilimin sa wallahi Allah yana la'antan mai irin wannan boye ilimin za ku samu yara masu koyar da irin sana'o'in nan su yi ta online su yi ta a class ki zo gida su miki sai ku fahimta a ƙaramin lokaci Allah yana ɗaukaka su sai ku ga sun zama wani abu nan da nan yarinya classmate ɗinki ne ta zama tana ji ta zama wata hajiya tana harka da manyan mutane saboda me rashin wannan ɓoye ilimin da ta yi ne Allah sai fito da ita a sarari so ki yi ƙoƙarin haka na yi ƙoƙarin haka wannan shine abin da nake so dukkan mu daga yanzu mu ji a ranmu a mu ma gobe malama sunana kar ki bari sai kin zama uwarwa da kakarwa da sana'a fara ce miki malama a'a ki ja wannan sunan ki daura kai ki saboda na ga muku akwai ayar da Allah ta'ala yace yana kyautata zato masu tsoron Allah a cikin malamai wa zai da ba zai samu malami ba kenan in duk an tara al'umma sai Allah ya ce a tsamo malama su ne masu tsoron Allah kin yadda ki fito a cikin sauran wanda suke zaune a ƙasa shine magana game da abin da ya shafi maudu'in ku a yana da harshe biyu dukkan abin da aka yi tunanin me ya kamata na yi misali akwai sahabbai da dama da suka tambayi annabi irin wannan tambayar ta wasu daga cikin suka ce ya rasulullah ka shiryar da ni hanyar da zan shiga aljanna wasu suka ce ya rasulullah ka shiryar da ni hanyar da zan yi kusanci da ubangiji na wani lokacin kuma annabin da kansa ne yakan cewa bana shiryar da ku hanyar da za ku yi kaza da kaza na alkhairai ga sunan kala kala wasu ya faɗa musu bana shiryar da ku yadda za su samu shahada ba ga sunan dai hadisan suna da yawa hanyoyi da za su shiryar da kai zuwa ga me kusanci da ubangijinka to amma kafin mu samu mafitar ai ita mafita tana faruwa ne bayan kalubale ya zo ko yaya aka yi na barranta da ubangijin nawa yanzu nake so mu tsamo sai mu maganin abin bayan mun samu menene dalilin da ya raba mu da ubangiji yanzu muke so mu samu mu karraba zuwa gare shi Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana inna shaydana lakum aduwwun fatakizuhu aduwa ko lalle shaydan maƙiyi ne gare mu, mu riƙe shi asalin maƙi. Kada ki taɓa ɗaukar shaiɗan, akwai wata rana da zai miki amfani ko da guda ɗaya ce, walau a duniya ko a lahira. Kai a lahirar kan ma duk da shiryar da kika yi kika ɗori a bayansa za ku zo kuna ‘yar baran baranni. Kuna zargin juna, kamar yadda za ku zargi juna da abokanan da ba don Allah aka yi ba. Ita kanta abota akwai wurin da ake ‘yar farraƙewa. So yanzu tun da mun san cewa shedan shi ne turbarmu ga zuwa fada halaka, shin me shedan yake dorar da mu har ya kai mu ga mu zo mu fada halakar. Sai mu yi ƙoƙari mu kauce wa abubuwan da muka san su ne shi ne zai ba mu damar samun mafitar kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana hanyoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana ina za mu bi. mu hango matsalolinmu da shi. Babbar matsala, wacce ita ce Allah baya gafarta ta, tun daga nan duniya har lahira. Matuƙar kika mutu a kanta, ba kya tare da Allah, ko da an haife ki a musulunci, kina tunanin kin mutu a musulunci, amma me kina shirka. Wannan babban ƙalubale da shaidan ya fara jefa mu a cikinsa kenan, wanda annabi ya gaya mana ita shirkar tana shiga jikinmu ne ba tare da munshina ba wani hadisin annabi har yake cewa tana tafiya a jikin dan adam kamar yadda tururuwa take yawo akan bakin duhu a bakin dutse a bakin duhu ya za ki gane gurin nan ba wutan nefa duhu baki kirin baki sani ba ashe wai duk tururuwa ne a yaya ba a kayin wani dutse zaki iya gani ba fitila to haka shirka take a jikin mu akwai shirkar da ke kanki biki ma san kin same ta ba biki san kina cikin ta ba shi sa wani hadisin annabi ya ce yawancin mu mu dinga maimaita kalmar ta mutunci ma sani so magana ta farko nake so mi akan mi shirka ya shirka take Allah Allah Allah
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا
الله سبحانه وتعالى يسي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء lalle Allah subhanahu wata'ala baya gafartawa baya yafewa wanda ya masa shirka amma me yana yafa wasu laifuka koma bayan wannan amma fa shi ma'awa ga wanda ya so Allah ya sa muna cikin wanda Allah yake so kenan ita shirka in dai har kina yin ta kika mutu akan ta kawai ki ji waranki ke kam kin san yadda kika dosa tun a duniya yanzu aka zan jin cewa ni dai na san bana shirka ai na san Allah na ɗaya ne ko ai ni musulma ce ɗazu kuma sai na gaya mana annabi ya ce mana shirka tana iya shiga mana cikin jikinmu ba tare da mun san ta shiga ba kun ga harcen nan da shi kike fita a musulunci da shi kike shiga kuma kowane lokaci kina iya fita a musuluncin ba tare da kishina ba sannan akwai wasu daga cikin ayyukanmu da suna sukan fitar da mu daga cikin musulunci ba tare da mun shina ba abu na farko da nake so mu kiyaye wasa da Allah ko haɗa wani da Allah ko ɗaukan cewa akwai wani shamaki tsakaninka da Allah wannan duk wasu dalilai ne da suke nuna cewa a zuciyarki akwai tsatsa saboda shirkar kashi biyu ne duk da ba shi ne topic din ba zan iya wuce gurin a gurguje amma shirka biyu ne akwai shirka wadda ake ce mata asgar akwai kuma akbar akwai ƙananan shirka wanda kullum muna yin su mafi kankanta da shine wani malami yake cewa misali da Hausa suke cewa ai daga duniya sai Kaduna wai ita ma shirka ce dalawa zai dauka wannan wai yayi wani laifi dan ya faɗe ta ai ba hakan ake nufi ana nufin kaman izgili ne kike wa ai Allah ya gaya mana daga duniya sai ina sai lahira to ke kuma sai kika canja maganar to wannan canja maganar Allah ai ana nufin kina wasa ma da Allah kenan kawai shi yasa suka ce kin fita a musulunci tunda ba magana muke ta din ma akan shirka bane da daman ku za ku iya tunanin wasu kalmomi irin wa'annan da ake yawan jefawa suna fitar da mu a musulunci ba tare da mun shina ba sannan na daga aiki akwai wasu ayyuka da su ma za ki yi su cikin ki daya ba kya tunanin wata matsala ce. Amma mi, tun da Allah ne ya ce karki yi kuma kika yi shi, kenan ma baki yadda da Allah ba kenan? Annabi ya ce ki kuma kika ki baki yadda da manzon ba kenan? Kiwo kanki alamar tambaya akan haka. Amma tun da ya ce mana, in har ka mutu ne shi ne sharaɗin, kina da wasu abubuwa da suke kawo shirka ta shiga jikinki. To ba kya tare da shi ba zai miki yafiya ba. amma in kika tuba daga yau kowa ta shiga littattafanta ta nemo menene shirka wa'anne ne asgar wa'anne ne akbar tunda na ce ba shine topic ɗinku ba amma ina so in jawo mana yaya aka yi muka bar Allah tukunna muke so mu koma yanzu gare shi kowa ta je ta yi googling idan a waya zaki yi idan littattafa ne akwai bayanai da yawa akan shirka ki tabbatar ki jikin gamsuke ba kya cikin masu yinta to alhamdulillah kin kawar daga kanki daga babban laifi. Tunda Allah ya gaya mana, idan ka bar manya-manyan laifi, shi kuma Allah ya alkawari zai yafe mana ƙanana-ƙananan laifi. Kenan idan muka san ba ma shirka, ba ma zina, ba ma sata, ba ma ba ma manyan laifukan nan ko su shan giya da sauransu shaye-shayen kayan maye, to sauran mu ji mu Allah zai yafe mana cikin ni'imarsa. So daga yau, kowa ta je ta bincika shin akwai wani abin da nake wanda yana nuna kamar na tara Allah da wani in kika duba kika ga baki da wannan to alhamdulillah kin tsallake wannan yace wa man yashrik billah duk wanda ya shirka wa Allah faqad dalla dalalan ba'ida haƙiƙa ya bata bata kuma manisancin bata duk wanda ya shirka wa Allah ya gama bata bata manisanci tunda Allah ya ce ba za ki ƙara alaka da shi ba kin raba kanki da shi to ai iyakan nisa a bata kenan wannan ita ce mataki na farko da yake fara barranta bawa ga Allah subhanahu wata'ala annabi ya gaya mana dukkan mu dukkan da na musulmai ana aifansa ne akan me fitira ta musulunci amma me idan ka zo duniya sai iyaye su canja ka daga musulunci ka koma majusanci ko kiristanci da sauransu to alhamdulillah tun da kika san ba aife ki a kafircin ba tafi ki nema yaya zan yi na fita a cikin musulunci ya zan yi in dawwama a cikin musulunci wannan mataki na farko kenan da kowane mumuni ya je ya binciki imaninsa matukar imanin kenan nan yanda annabi ya ce a zauna da shi lafiya to aikin farraka daga ɗaya daga cikin abin da shi ɗan ya yi alkawarin sai ya ɗora mu a kayi domin yana saka mu laifuka ne don ya kasa samun mu shirka amma daga ya samu kina shirka to ki awayin can laifukan duk ba komai bane a tare da ke amma duk wanda ba zai yi shirka ba to zai yi ta biyo mana da ƙananan laifuka za mu saurari abubuwan da zai ɗora mu a kai bayan irin wa'annan da ido
يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا
ya'iduhum wa yumannihim shi dai shedan din yana yi mana wasu alƙawarruka wa yumannihim yana sa mana wasu burarruka wa ma ya'iduhum shaytan ba komai shedan yake mana alƙawari ba illa gurur face mi in kika fahimta duk abin da shedan zai kawata miki wanda daman bai dace da ke ba za ki samu ruɗi ne, ruɗarki yake. Babu abin da yake ƙawatar miki sai ruɗar da ke da yake, ƙarya ne ba zai kai ki ga hanyar da za ki samu mai ɓillewa ba. A matsaninki na ‘yar talaka, mai ƙaramin ƙarfi, gwalgwadon ƙarfin gidanku duk abin da zai rufe asirinki a cikin rayuwar makaranta, kafin ki tafo sai mahaifiya nema ko mahaifiya sai ta nema. ba kowa zai kawata miki wani abin da baki da shi ki same shi ba wallahi sai sheda idan gidanku ba ku da kwano biyar na shinkafa a kicin kika tashi tafowa baki da wayar da zaki risas saboda karatu wallahi uba zai iya barin wacce shinkafa da baku da ita dan ya ci da iyalan gidan gaba ɗaya fa ran mutum goma ko sha wani abu dan ke kadai ya sai miki waya ki zo ki karatu amma me shedan sai ya dora ki akan wayar madadinki gogulin karatun da aka daura ki a kai sai ki je ki nemo batsa kina kalla kuma ya idu kuma shaidan illa gurur ya kawar da ke akan layin da aka daura ki saboda mi burinsa ki karkata ki biyo shi kamar yadda yau Allah alkawari sai ya tattare mu ya kai mu ta jahannama ko mun yadda mu dauki wancan alkawarin da na tsaurin ido jayayya da yau Allah ya zame mana hanya to mu yi ƙoƙari duk abin da ya zama burace-burace ne na duniya ki gane ba daga Allah bane daga shedan ne kuma ba komai yake nufi da ke ba sai ya rudar da ke wata ba za ta iya samun abin da take son ba sai ta sai da mutuncinta da Allah Allah zai daura ki akan ki sai da mutuncinki kin yi iyayenki adalci ya kasa sayan cefanen gidansa don kawai ya mai ya sai miki abin da zaki zo ki rufa asirin gidanki asirinki na hidimar karatu shi ya bar gidansa a tagayyar yana kawowa shefanan kwana daidai saboda me ya yi registration ya biya kuɗin ɗaki ya yi kaza da kaza amma sakai yadda zaki masa kenan yar uwa ina gaya mana shaidan ina akwai ranar da zai zo ya ce bai san mu ba mu ta kanmu duk wacce kika ga ba ma sai ki kunna wai a zuciyarki ki jikin san ita ma zuciya fa tana da tata shirka da take dora ta saboda ba ta fitin shirka muka dauka ba ita ranka da kanka tana iya zama ki shirka wa Allah akan ranki to yanzu tunda shedan yana so na bar tafarkin Allah tafarkin Annabi tafarkin da iyayena suka dora ni akai dan Allah bamu ga akai yaudara a ciki ba ke dinan baki ma da ilimin wayewar da zaki iya yin abubuwan da za su bata rayuwar taki amma ya me saboda yanzu an nema miki dama take karatu sai ki kulla kanki a ɗaki ki ta kallon fina-finan da za su halaka ki a gida ƙannanki suna nan suna karyawa da ɗumame ke kina karyawa da indomi amma biki wa Allah subhanahu wata'ala godiya ba tunaninki gobe ya za a ki samu da kwai akan wannan indomi tunaninki wancan da kika ga tana shan shayi ke ma shi kike bukata duk mai son ya zauna da kansa lafiya a rayuwar duniya kada ya duba wanda ya fi shi ya duba wanda yake ƙasa da shi Allah ya gama muku ni'ima da ya bar ku da rai da lafiya tare da hankali wallahi ko ba da komai mutuncinki shine kominki ɗalibai ku gane duk wanda ya bi hanyar shedan ya baranta da ubangiji kuma hanyar kowace irin karama ce domin step by step ne in ya nasara ga wannan matakin sai ƙara tura to yanzu kuma sauran ta kaza in ya ɗora ki a wancan sai wani sauran har ki bar duniya ba zai ƙara bujiro miki da fasadi kina ƙara karkacewa ba sai lokacin da hankali ya zo miki kike so ki dawo da kimar ki da darajar ki
يدعون إلا إناسا وإن يدعون إلا إن يدعون إلا إناسا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا
Allah ta'ala ya ce masu yin shirka ga Allah subhanahu wata'ala ba kowa suke kira ba face mata wa iya da'una illa shaitana daga ba matan ba sewa sai shaidan kenan za ku ji wani lokacin ana cewa mata kaidinta ya mafi na shaidan ko kenan mu ne rabin shaidan ko kuma ma sama da shi tunda an ce akwai wasu abubuwan ma da shi kansa ya jahilce su sai ya zo gurin mata ake koyan sa da wanda bai so ya rabu da shaidan dan Allah da annabi so mata mutuna annabi alaihi salatu wassalam ya gaya mana ya leƙa cikin wutar jahannama ya gan mu maƙil ya gan mu mun cika ta matuƙar ba mu nesantar da kanmu ga shaidan ba to fa za mu sha wahala a lokacin da muke so mu kusantar da kanmu ga Allah subhanahu wataala domin jayayya ne ai tsakanin mu da shi yana jan mu muna jan kanmu kuma dama mu Allah ta'ala shi yake jan mutum a matakin farko ke kika sukuce har kika fada hannun shaidan din yanzu sai ki wa kanki fada ki ko kowa da kanki domin me ki mai da kanki hannun Allah subhanahu wataala Allah yana shirye mu ne zuwa ga hanya madaidaiciya, shedan yana shirye da mu ne zuwa karkatacciyar hanya. Sai dai malama suka ce, ita hanyar Allah subhanahu wata'ala hanya ce tsaftatacciya amma sai aka yi mata da baibayi da abubuwan da idan ki ba zai ga cewa kamar su ne masu tsafta ba. Kina kallon kamar wahala ne, kamar gajiya ne, kamar takura ne. To wannan su ne hanyar Allah. Ita kuma hanyar shedan akwai kawa a ciki, akwai biyan bukata, akwai nishadi a tare da ita. ba za ki gane cewa kina sabo ba sai lokacin da kika cika littafinki da aibi. To amma annabi ya gaya mana in kin ji biki gane menene sabo ba yar uwa. Duk lokacin da kika ji a ranki ni hakan ko daidai ne irin kina shaka ma zunubi ne ko ba zunubi ba annabi ya ce ki auna abin. Ya ake auna abin shine idan za ki yi zunubi duk duniya ba kya so kowa ya san kina yi idan za ki karatun ƙur'ani ba kya kayanki a waje idan za ki kallon tasadasayon irin na ƙur'ani misali za ki kunna sunna tv za ki waye ne amma duk sanda kike son kallon wani bulufin ga yamin wani kaninki da kika yi da sai yana nan ki kalla duk sanda za ki shiga wani feji na yan badala kin yadda wani ya gani kina kalla to ashe kin san zunubi ne kuma annabi ya ce shi ne abin da zai dinga ma kaikayi a ranka kana yi amma za ka kai da kanka kana jin baka jin daɗi mafi sharrin wannan kallon bayan munin kallon sannan ya shagaltar da ke da lokacinki lokacin karatun qur'ani bakki na karatun makarantar ki bakki na duk wani risar da zaki dan ya kare ki kin cinye lokacin mafi sharrin sa kuma shine har lokacin sallah sai kin ji ba za ki tashi ba kina ji an yi kiran sallah tun karfe ɗaya saura wasu suke aka yi ɗaya aka yi bi ke taki sai ki je bi saboda me ba kya iya bari daga nan kin faɗa nan daga nan kin faɗa nan don me shedan ne ya ɗora ki aka yi hanyarsa kuma sauƙin bi ne da ita to ashe uwa sai kin koma kin gane cewa wannan ni'imar da Allah ya yi miki ma baki gode masa ba kenan kin butulce masa domin alamar godiya ita ce me a zuciyarki kin ji kin gode a bakinki kin faɗa a aikace kuma kina yin aikin da yake nuna cewa godiya kike yi ba godiya bane ki zo kina yin wasu abin da Allah bai yarda da su ba alhali kuma kin san cewa Allah zai tambaye ki ranar da yake yin tambaya duk abin da kika yi kina da masu kallo kuma za su zame miki shaida a ranar alkiyama la'ana
لعنه الله وقال لأتكذن من عبادك نسيبا مفروضا
Allah subhanahu wa ta'ala daman ya shina ni ma na shina ke makin shina ya tsine wa shedan ko Allah ta'ala ya ce mana la'anakullah shi wannan shedan din Allah ya la'ance shi amma da aka la'ance shi sai ya ce la'attaki zanna sharadin da yawa Allah subhanahu wataala kenan ki gane daga lokacin da aka ce ke an kore ki a ajinku saboda me saboda malamin ya fahimta ke kina da wata matsaloli ya dakatar da ke fitar da ke aji da kika ji hauci sai kike nuna masa cewa insha Allah su da yake so su yi karatun ma sai na yi sanadin da ba za su samu attendin ba nan gaba shedan fa da Allah ya wannan baki da baki to da aka ce mishi Allah an ce shi sai ya ce mi wa qala la attakizanna min ibadika daga cikin bayan naka sai na damki wa'ansu nasiban mafaruda kuma wani rabo wanda yake ƙayyadadde. Mafarut ana nufin kamar me na wajibi na dole. Ban na buga mana misali da gado. Kowa yana da nasiban mafaruda a gado. Misali ke ya ce kin san matakin abin da ke samu ko dizzakar misli hazil unsayen. Ke matar aure da kishina in ba aifu ba kina da rubu'i an aifu kina da simini ke uwa ce su da siga sunan da kowa shina ko na san ɗaliban ilimi da kuce mun e ba to wannan rabar na Allah ne kasa shi to sannan shine mafarudin nan ko amma kina iya samun bonus idan wani dalilin rabo ya kawo ke kin karbi naki kuma wani asibci yana iya fadawa sai dadi ya same ki to yanzu haka shedan yake so ya mana an bashi nasiban mafruda kun san adadin da aka bashi a cikin dubu idan mun kai dubu a ajin nan shedan yana da ɗari ɗaya da tasa'in da tara a ɗari biyu guda ɗaya ne babu one over five kenan ko wannan nasiban mafruda sannan a sakacinmu kuma yana iya dankamfin haka yanzu dan Allah a cikin dubu ɗin ma a ce za a cire ɗari biyu da ni da ke waye ba fargaba a zuciyarta bata shina ba da ita a ciki ban shina ba har da ni a ciki to kuma a shagaltuwar mu zai iya dankan 50% na ajin ma ya ƙara gaba da su wannan fa shine shedan kuma shi muke bin ƙawarsa shi muke ɗoruwa akan abin da yake ɗora mu a kayi ba ma tuna Allah, ba ma tuna manzan Allah, ba ma tuna gobanmu da cewa za a tambaye mu akan abin da muke aikatawa. Wani abin da shaidan kenan ya faɗa, kuma abin da zai iya faruwa akan mu kenan idan ba mu guje wa kanmu ba. Allah ta'ala ya sa mu guje wa kanmu. Allah ka tausaya mana kare dan mu. Allah ka tausaya mana kare dan mu. Bai tsaya a nan ba, ya ci gaba da gaya wa Allah wasu kalmomi na gatsali kuma suna nan suna ta faruwa a kanmu sai mun seto a ina ni aka taɓo ni a ina ke aka taɓo ki kowa ce kokari ta fizge kanta daga hannun sheda me aka kabu ta cewa wala udallin nahu
ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد كسر خسرانا مبينا
waya sallah sai dan ya ci gaba da gatsari wa Allah subhanahu wata'ala akan mi burinsa game da mu yace ya Allah ba da shi Allah an ce shi ba gashi kuma ya ce sai ya danki wasu daga remu to sai ya fara ba da labarin ta hanyar da zai samu kasan nasa yana da kyau mu duba irin hanyoyin shin wacce ce ta taba ni wacce ce ta taba ki kowa ce kokari ta tsama kanta a bangaren da take tunanin akwai kasan shedan a jikinta yace wa la udallannahum da sanni sai na batar da su ya Allah batarwa tana ɗaya daga cikin irin wa'ancan misalai da na faɗa ko a baya duk wani abin da shedan zai dora ki a kansa wanda kin san ba tarbiya ce ta musulunci ba shedan ne kenan ya dora ki ashe batarwa ce yace wala amurannahum dazu shi ma nayi magana yace zan sa musu buri zan sa musu buri kwaɗayin abin da baki kai ki same shi ba jin a ranki ke ma sai kin kai mataki kaza wanda Allah bai kai ki ba ɗazu nake buga mana misali ko da kina da yayu a gidanku kina da ƙanne ba su da wayar dubu sha biyar ke za a iya sa miki ta saba'in ta hamsin ta sittin saboda me za ki zo ki karatu ko amma idan kika zo buri sai ki ji a ranki dama irin ta wancan ne da ke yar ɗari ke fakin san idan ba dan karatun ba wannan ma da ba za a sai miki ba amma yanzu sai ji kike a ranki wallahi kaza take yi bari dai ke dai duk burinki ki fi haka idan zani ne aka yi miki na dubu goma burinki ya za a ki sami irin na wancan dan ashirin me rai bai taba jin ya daina buri annabi ya ce sai ran da ya ji kasa ta rufe mai bakin shi daga yau sai na san cewa ashe burin da nake ji da wannan kwaɗayin da sai nayi kaza sai nayi kaza ba daga Allah bane daga shedan ne da Allah me ya kamata nayi ki mai da kanki daidai da yanayinki daidai da samun gidanku daidai da mu'amalarki akwai abin da idan kika saka buri din da haɗama kika bi karkatacciyar hanya kika samu wallahi ko ganin su akai tare da ke an san ba label ɗinki bane sai ki ji ana tab ina ta samu kaza saboda an san ba ajin ki bane zama a mazdarin da Allah ta'ala ya ajiye ki yar uwa shine mafi alkhairi a tare da ki ba wata burgewa da za a yi miki ba wata kawa da za a yi miki ta ɗaukaka kiki cewa kin zama wata alhali gidanku ba su zama wasu ba. Ai ita wace ko wani ɗa zan ce gaba ɗaya ɗa, ai tuta ce ta gidansu. Stam ne na gidanku. In gidanku bai fiki ɗaura zanin naira dubu goma ba, aka ganki da na dubu hamsin, wallahi sai an ji ɗan ƙaiƙayi a rai. Kuma fa koda wani kawunki ne a nesa ya kawo miki mai wannan darajar. Sai an nan ji a ranki, taɓi, kin san kuɗin zanin jikin wance? Taɓi, ita ne sai an yi da ki. dala me amfanin ta samun da kika yi bare mafi akasari ma sai abu wata hanya ta daban in biki aka tashi saboda hauka yanzu ku saka ashobi biyar ku saka hudu ku saka shida a saka dan dubu sha kaza dan dubu sha kaza wala Allah rigar sallah mahaifinki bai da halin yi wa kannanki ke kuma wannan kala biyar din in biki yi su ba jiki ke kaman kin kankantu bai daga cikin ɗabi'a ta sha'awar ashobi tun tun daga farkonsa har yanzu kuma bana son sa saboda me yana fito da wanda bai da shi a fili yana sawa kuma wanda bai da shi din wasu wasi a ransa cewa shi bai kai ba sannan yana sanadin waɗanda Allah ya jarraba su karkace su bi wata hanya don su samu kawai su yi wata a ɗan ƙarfin hali an daure an mata ɗaya a cikin biyar ɗin ko biyu a cikin biyar ɗin amma tana jin kunyar to duk ran da batta da ashobin zuwa wancan program din ba za ta je ba duk da mun program din ba daidai bane amma ai baki kidan bai dace bakin kine yanzu saboda baki da ashobi wala Allah ma sai da kika turza kika yi iyayenki baki samu ba tukunna kika yi saranda wallahi duk wacce za ta lalata rayuwar tarihin rayuwarta kawai dan ai mata ashobi ko ai mata waya babba tarihinta ya rushe har abada mace tana zama mace ne mai kima mai daraja a lokacin da take kama da mutuncinta abin da zai ba ku haushi shine shi saurayin da zai aure ki ba shine saurayin da zai lalata da ke don bi ki biyan bukata ba a lokacin da shi abokin lalatar ya gane kanki kar ki manta shine mai ba da labari a sauran masu neman ki da aure duk wanda ya zo kwana ɗaya kwana biyu shi wancan fasikin shi zai zagaya ce masa ai ga illarta taɗi wancan kake nema ha ai mukan kaza sai ya bada labarin wa'in abubuwan da ke a boyen abin haushi ke kina ganin fatinar rayuwanki ne ai shi wannan shi ma wani naki ne biki san shi ne mai cin kafar rayuwarki ta gaba ba so duk wanda ta saka a ranta sai ta kai matakin da Allah bai kai ta ba buri ne daga shedan tunda mun ce sai mun gudo a hannun shedan mu iya bin hanyar da za ta kai mu gurin Allah yaya za a yi gane du yanzu abin da na ji ina sha'awarsa alhali gidanmu darajarsu bai kai a samu wannan abin ba buri ne daga shaidan kawai jikin ki abin kawai ji ba za ki abin ba shine zaman ki da kanki lafiya shine zaman ki da kuma addinin ki lafiya da mutuncin ki lafiya a lokacin da zaki dinga gane cewa ke wata ce ke ma mai daraja ce, ke ma mai ɗaukaka ce, yana tafe. wannan kankantuwar rayuwar da kike yi ba komai bace illa me Allah ne zai jarrabe ki in kika zama mai hakuri kin cinye jarrabawa ya miki tukuici in kika zama butuli kika kasa cin jarrabawa kuma ya azabtar da ki asara biyu kenan ko ga biki san biyan bukatan baka kuma ki gamu da Allah cikin fushi so wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da shedan ya ce zai sa mana buri duk wata mai burin abin da bai dace ba da Allah ta ajiye daga yau ki ajiye naki na ajiye nawa gidanmu ba su da ƙarfin yi mun na haƙura da samun mahaifana kuma kin fi zama da gidan lafiya daga lokacin da idanki ya buɗe kina iya samar wa kanki wani abin da ba gida ne suke samar miki ba za ki ji kina jin wani fusga wa iyayen ba za ki yi musu biyayya da Allah ya amince ki musu ba so ba mafita bane ga mace ta ce za ta bulle wa kanta wata hanyar da shari'a ba ta yi ta bulle mata ba so wannan kenan alƙawarin da shaidan ya mana na farko yace wala umanniyannahum falaybattikunna adhanal an'am bayan ya saka mana wannan burace buracen akwai wani abu da yake sakawa a misali wanda shi ma malama sukan ce kaman me ake cewa tsafi ne ko wani abu mai kama da haka yarda da wani abin da kake tunanin in nayi kaza kaddara kaza za ta kauce mu shedan ya ce zai saka yau canfi ko canfi an yi misali da masu dabbobi da suke yanke kunnuwansu ni yanzu haka dan naga dabba akan hanya in banda sanadin karatu ba za ki dauka akwai wani dalili da ake yi ba ashe wa masu dabbobin misali idan dabbobin ki ba sa yawan haihuwa ko in sun haifu suna yawan mutuwa da sauransu to wannan tsagar kunnan wai sun dauka wani dalili ne da zai dawamar da dabbobin su ci gaba da haifuwa su haifi wanda ake so sun sa a ransu mai wannan kenan canfi ko sai ce zai saka wannan abu zai saka wa mumunai yin haka a ransu ba ga dabbobi ba ni na shina ga mutane irin mutane masu haifuwa ɗan ya mutu su ciki su bari su yi kaza sai a ce ai tana aifuwa a sa mata akwai wasu laya da suke ɗaura wa yaran a hannu ko a ɗan nan wani ɗan dutse yana bin su wai wai dutsen wabi sunansa saboda wannan mace-macen da ake shi dan ne yace me ya rantse da Allah zai sa musu haka ba don komai ba dan su karkata su bi hanyarsa so duk abin da Allah ya dora ki na kaddara ki kin yi bikici ba jarrabawa kin maimaita jarrabawa kin maimaita ki yadda Allah subhanahu wata'ala ne ya jarrabe ki kada ki ji a ranki ai kishiyar baba na ne ta min asiri saboda mu yanzu a zamanin mu abin da muke kenan zargi da yadda da abin da gaibi ne. Idan ta miki asiri kin tunanin ta isa ta yi nasara a kanki matuƙar Allah bai yadda ba? Ba abin da zai same ki sai abin da Allah ta'ala ya yadda zai same ki. Kuma idan Allah ya yadda abin zai same ki da duk duniya za su taru. Akan su cire miki wannan abin, wallahi ba za su cire miki ba sai ya same ki. Ki rabu da tunanin saƙe-saƙe. shekarar ki ashirin biki aure ba da biyar shekarar ki talatin biki ba ai asiri aka yi mata muta mahalakar a nan take wannan zargin kalmar asiri idan yan uwana hausa fulani ba mu cire ta a tunaninmu ba wallahi muna kan hanyar sheda idan yi miki aka yi maki batta ai shi sharri hausawa suka ce dan sako ne in ya zaga ya zaga ya rasa masauki zai da hagun da ya tafi So in kina so ki cire wa ranki wannan tsatsar, ki kauce daga ɗorin wannan shaidan ɗin, ki ji a ranki duk abin da ya same ki daga Allah subhanahu wa ta'ala yake. Ke babu wanda ya isa cutar da rayuwarki sai dai dama in Allah ya sa ƙaddara ki ce kaza da kaza da ya faru. Ai daman da ƙyar na samu tafiyar ma. Sai da aka yi kaza aka yi kaza. Saboda me matar babanki ba ta so. wallahi ko tana so ko ba ta so idan Allah ya yi sai kin zama sai kin zama. Tana kuma raye ba sai ta mutu ba, kuma idan kika tashi ki mata tukuici da goma ta arziki. Haka annabi ya ce mumuni ya yi, ta azabtar ki, ta hana ki abinci, ta hana ki wata walwala cikin gida kina kallon sauran ƙannanki. Suna abin da ya dace ke baki da wani 'yancin lokacin da Allah baki dama ki mata tukuici da ta goma shin alkhairi. saboda ke shine a hannunki alkhairin shine a hannunki ko yana bada abin da yake shine ko sharrin ta kanta zai koma kamar yadda faɗa ke kuma alkhairin kike fata an kuma baki to isar da shi ga waɗanda ba su da shi to wannan ma kaucewa ne ga me bin hanyar shedan Allah ta'ala ya kawar da mu gaban hanyar shedan yace wala amurannahum sannan zan sake musu wani umarnin ba wancan ya dora su akan tafarkin yanda za su yi wa Allah shirka ba yace fala yagayyuranna khalqallah zan musu wani sabon umarnin don su jirkita halittar Allah, su canja halittar Allah, yadda Allah ya kawo ki baka ki ce sai kin koma fara. Yadda Allah ya kawo ki siridiya ki ce sai kin sha maganin kiba sai kin kiba. Sai kin sha maganin nono sai kin yi nono. Hips, ga komai saya kuke ‘yan mata. Komai sayansa ake wai sai kin canja halittar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baki. Baki ushirya sai kin yi ushirya. kai wani abin haushi ma wai saje saje yanzu yan mata wasu na son saje yana da illa in kun girma barin gaya muku akwai wa'inda idan kina da gargasa ke mai yawan gashi ne dama zaki samu gashin ki yana sauka hannun idan kika girma albishirin ki ta nan furfura take farawa sai ki daurin kwalin duniya furfura ki bata buya ba kuma dole zaki yi ta gaya ma amfanin ta a tare da ke amma yanzu sai a saka jala yake ko ne a janyo gashin a janyo a matso da shi gun da babu shi in samari ne gun ba gemu a kafa natin shafe-shafe sai an yi gemu ai shi ustaz ne tunda bashi da gemu sai ya jawo kansa gemu wallahi mai gemun idan Allah ya bashi gemun ne zai gemu ai halittar mu mu akwai wanda ba su da wadatar gashi muna kallon gemun laraba yana burge mu ai halittar su ce masu wannan zaki samu akwai wanda ba ma laraba kai ba ma musulman bane amma suna da halittar gashin to idan kai ka taso a cikin waɗanda ba ku da wadatar gashin gaya min dalilin da aka ce dole sai kin nemo gashi sai kin yi gashi a guri kaza tunda ana yi wasu na nan gun suke so na saman meye ne sunansa oho wasu saje wasu gashin baki wasu waye duk wanda ya kirkiri wata halitta a gun da babu ita ya bi shedan ne ya canja halittar da aka yi masa Allah gafarta a iyayenmu da suna mana su zane a nan su zane a nan wasu a nan irin yan gwamba da sauran suka tagun ko duk Allah baya su mu din yanzu an gane ba a yin wannan zane-zanen amma fa ana yin canje-canje a shafa wancan man a shafa wancan man wai mai dai ke dai ki dawo fara wa ce muku fara ne kadai fari ne kadai ake so wani kuma abin mamakin farin ne shi ma kuma yana shafe-shafen fari ma wai tana shafe-shafe to me kike nema a gurin Allah wai ba ku ga Allah dan ya nuna muku kaunarsa da bakake ɗakin kaba ya kalarsa take da Allah a cikin larabawa ma akwai baƙaƙen larabawa wallahi wata kuma baƙin ya fi mata kyau lokacin da ta yi shafe-shafe ta canja ɗin kawai sai kika ta canja miki ken da da take miki yanzu ta daina idan kika san bakar mace ta yi kwalliya musamman ta miki dariya haƙwaran wannan ko za ki wanke bakinki na wata guda ba za ki san farin bakin haƙorin da ya mace take da shi baƙa ba farin baƙaƙe wallahi na haƙorinsu daban yake ki same su da ushirya mafi akasarinsu da jerarrun haƙwara Allah ai baya haɗa musu duka to kowa yadda da alkhairin da aka bashi mana ke an bar ki fara wallahi da fararen ma akwai munana a farare ki albishirin ki yanzu fa har hanci ana yi ba kuna yi ba hancin ma nemo shi ake wallahi allura na gani ana yi a yi allura wai a kirkira hanci a cikin wanda ba su da hancin da Allah ba wata wanda kike jin ta na miki kyawu kuma ba ta da hancin ai akwai wanda jini kadai Allah yake ba su ki ga basu da ido basu da hanci amma duk sanda kika gan sai kiji suna miki wani kwaljini kina sha'awar halittar su so dan Allah tunda in da baki sani ba yanzu daga yau kamar yadda dazu ayatun ta gaya mana daga yanzu da na shina nayi kokarin zan kiyaye shikenan sai ki zauna da Allah lafiya domin ya ce mana shi gafurun rahimu tunda zai yafe mana me ya kamata mu yi mu tuba kuma rashin fari ba hana miji wallahi wani bakar ma yake so amma ce sun fi zama lafiya ko bakaken mata sun fi lafiya ya ce wa mayyata kizil shaitanu waliyan dukkan wanda ya riki shaidani masoyi majibinci faqadi kusira kasira kusrana mubina idan wa'annan abubuwan da na irga kika ji sun fi kwanta miki a rai to ai shedan ya zama makuncinki masoyinki abokin mu'amalarki ya zama waliyinki to Allah ya ce miki faqadi kasira hakika kin yi hasara wata irin hasara yace kusranan mubina bayyananniyar hasara ba a boye ba tun daga shi an gaya miki kwarai kwatan kaza da kaza da kaza da kike yin nan ne to duk wanda ya riki shedan masoyi majibinci abokin saka ki walwala ba kya jin daɗi sai kina yin wani aiki na shedan to alamar kin ɗauki shedani abokinki kenan wanda a baya na gaya mana Allah cewa ya ce fattaki zuhu aduwa ko mu rike shi maki ke kuma sai kika ɗauke shi wali da Allah kin ɗauki hanyar bin Allah to sai ki gane Allah ya gaya miki kin ɗauki mai hasara hasara bayyananniya Allah ta'ala ya sa ba ma ciki bari mu kai ga abin nan saboda na fara ganin lokaci ko mu kai ga wata hanya tunda yanzu mun ɗauki dalilai da suka janyo mana baranta da ubangiji kowa ta je ta duba wanne ne nata sai ta gyara idan ta gyara to yanzu yaya za a yi na ɗamfara na ɗauki hanyar Allah subhanahu wata'ala suna da yawa hanyar da za ta kai ki kusanci ga Ubangiji in za mu kwana ba za su ƙare ba. Amma na ɗauki guda ɗaya kamar yadda wani hadisi ya zo da shi. Wani bayan Allah ya karanta a annabi laifukansa jingin? Ya ce, ya Rasulullah, amma ba zan iya barin su duka ba. Sai ce, ka bar guda ɗaya daga ciki. Me ya faɗa masa ya daina? Sai ce, ya daina ƙarya. To yanzu sai na ɗauko mana gaskiya in har ka ɗauki gaskiya a matsayin jarin da zai kai ka aljanna zan kawo mana bayanan da annabi ya ce ya lamunce miki ma aljannar yanzu me za mu ɗauka tafi ɗinmu gaskiya gaskiya muka rasa da amana komai ya taɓarɓare daga gidajenmu daga societinmu daga duk ƙasarmu ma gaba ɗaya so yanzu idan muka dawo da gaskiya cikin al'amarinmu Allah ta'ala zai shiga cikin lamarinmu sabanin yadda ɗazu muka karanta Allah zai barranta da mu idan muna yin wa'ancan abubuwa na baya ko to yanzu muna nema ne mu yi yaya mu dan fara mu dawo jikin Allah subhanahu wataala za mu ɗauki gaskiya ta zai mai mana jarin tafiya guda ga Allah ya yi Allah zina amin
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
Allah subhanahu wata'ala ya kirayi muminai a wannan gurin, ya musu umarni kai tsaye da abin da in sun yi za su samu hanyar shirya. tunda yanzu dama muna neman hanyar da za ta shirya da mu zuwa ga Allah ne ko to sai muka duba kiransa guda ɗaya wanda ya yi mana mu ɗauke shi a matsayin mai hanya da za ta kai mu zuwa gare shi Allah ta'ala ya ce ya yi hallazi na amanu ya ku wa'anda kuka yi imani ittaqillah mu ji tsoron Allah dukkan abin da za mu yi mu saka tsoron Allah a cikinsa ki gane kin baro gidanki ne gidan iyayenki ne da wata manufa ki zo ki nemi ƙaruwa ta addinin musulunci. Domin ko boko kika zo karantawa, fatan ki ki ƙari musulunci. Idan baki sani ba, idan kika koyi ilimi na likitanci, a'a, ilimi kika koya na abin da ya shafi chemical, ilimi kika dukkan nau'e-nau'en ilimi za ki kamar rayuwarsu a duniya ko? A ofis ɗin da kika samu aiki, a nan za ki samu aljannarki, a nan za ki samu taki. a ɓangaren kasaba hanyar neman samun arziki mafi akasarinmu a nan muke halaka kanmu a nan muke dacewa. Ofis ɗinki ko ma'aikatar da aka kai ki, kina da yanda za a yi ki samu Allah lami lafiya, kina da yanda za a yi ki baranta da Allah a cikin ofis ɗin. Sannan kuma fitowar da kika yi yanzu ki nema, ai fatanmu idan har Allah ya baki abin da ake so nan gaba, abin da za ki samu sanadin neman ki ki rufa wa kanki asiri ki rufa wa iyalan gidanku asiri ashe dai an dawo kenan kina so ki gina rayuwarku ce domin me ku zauna lami lafiya ba ku roƙa ba ba ku nema ba ba ku fita kun bi mummunar hanya nan gaba domin me ku biya buƙatunku ba yanzu ni ma na yi ilimi zan nema da gumina idan na samu kuma zan ciyar da iyayena da ƙannena to ashe tunda kika fito wannan nema ne da kika zo don me ki sadaukar da lafiyarki da ranki da lokacinki don ki nema wa rayuwarku mafita ai wani hadisi ya gaya mana wanda ya bari aka kashe shi akan jajircewarsa wajen nema akan halal ɗinsa ya hana a karɓan masa a jayaja har ta kai aka sarwantar da rayuwarsa Allah ya ce an ba shi shahada ba kuɗinsa ba ne kuma a duniya ne mu kuɗin kuma amfanin kuɗin a duniya ne sannan aka ce wanda ta fito don ta kare mutuncin iyalan gidansu a ja ka ja a ja ka ja har aka yi sanadin rayuwarki Allah ya baki aljanna kazalika mutuncinki da ai fasikanci da kai kika kwammace da ki da ka ta hada ki da abokin fasikanci sai kika yi sanadin rayuwarsa a komai akan ki ke kike kokarin tatan kwatan kanki idan kuma shi ya kashe ki kin yi shahada So ashe a neman duniya ma akwai samun lahira. So kin fito kin baro gidanku, kin zo don ki nemi alkhairi na daga ilimi, ki kiyaye Allah da dokokin Allah. Kada ki sake ki wasa da duk abin da kika san shari'a ce. Shari'ar musulunci ta ajiye miki sallah akan lokaci, kada ki ce saboda kaza da kaza ya hana ki yin sallah akan lokaci. Shari'ar musulunci ta halatta miki ki ci halal kada ki ci haram a lokacin da kike neman ilimi ki zama mai cin halal idan kika ci haram kina gurɓata iliminki ne wasu suna yawan tambaya wai yaya ake hadda su bata zama suna shan wahala hadda malaman ilimi suka ce su binciki cin da shan su ta iya yiwa suna cin haram a dukkan abin da zaki ci ki san cewa halal kika ci kar ki ɗauki kayan kowa kar kuma ki fasikanci don ki ciwo cikinki ilimin ba zai zama mai albarka ba. Za ku sha mamaki sai a yaye ɗalibai ɗari kaza, daga ciki sai ki samu ‘yan tsirare ne suka samu aiki, sai a ci ai yanzu digirin ai Najeriya ba Najeriya ba ne muɗin ne, yaya kika yi kika samu kwalinki. Wallahi idan akwai tsoron Allah a cikin neman iliminki, kin neme shi don Allah da manufa mai kyau don ki fitar da rayuwarki cikin kunci da iyayenki da ahalinku, Allah ba zai yi wasa da wannan certificate din naki ba. Allah ba zai bari ki rasa yadda zaki ba. Me Allah wanda za ku ga tun ba su gama ba, an ba su abin yi. So ba ilimi ba aiki a Najeriya, amma akwai shi a gurin masu tsoron Allah. Ki kama Allah gam gam. Karatun zai baki sauki, za ki yi shi da rangwame, kuma sannan me za ki samu abin da kike so. wa ƙulu ƙaunar sadida kuma ki dinga faɗan magana magana mai kyau. Yuslihi lakum a amalakum Allah zai sassauta miki al'amuranki. Karatun zai dinga zuwa miki da sauƙi nan gaba ba za ki dinga samun matsala da malaman makaranta ba ko da abokanan karatu ko minki zai zama mai sauƙi. Yuslihi lakum a amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ki ji wata rahama. Sai kuma Allah ya yafe miki zunuban naki saboda mi kawai kin zama mai gaskiya. Allah zai yafe miki mai zunubanki kuma dama musan yafiyar muke ko to alƙawarin da Allah ta'ala ya mana kenan idan har mun kasance masu faɗan gaskiya wa man yattaqillaha wa rasulahu wa man yuti'illaha wa rasulahu duk wanda yaji wa Allah biyayya ya bace dan kenan ya ba Allah wa rasulahu da manzansa faqad faza fawzan azima ɗazu in mun bi wancan hanyar aka ce faƙad kasira kusranan mubina in mun bi wannan kuma fa aka ce mun rabauta rabo mai girma shi muke nema ko ba shi muke nema ba an fara nuna min lokaci amma akwai wata magana da ita ma take nuna cewa shirya ga Allah gaskiya tana ɗaya daga ciki inna Allah la yahdi mai man huwa musrifun kazzab Allah baya shiryar da wani mai kirkiran wata abu na daban daga ba da Allah ba kuma makaryaci tunda mu shirya muke so kenan sai mu barranta da yin haka annabi alaihi salatu wassalam a cikin wani hadisi yace na lamun cewa wa'insu mutum shida aljanna ya rasulullahi su waye su sai ce masu wata ɗabi'a ce ɗabi'a guda shidan zan karanto mana ki yi ƙoƙari ki samu kanki a ciki na yi ƙoƙari in samu kaina a ciki yace usdiqu idza hadastum ku yi gaskiya a lokacin da kuke yin maganganunku yace wa aufu idza wa'adtum ku cika alƙawari idan kun ɗauka wa addu idza amintum ku maida amana a da aka baku ita ki zama mai amana ba za ki taɓa kayan wani dan ya baki ajiya ba ba za ki ci amanar mutum ba kowace iri cin amana yana da yawa wanda ba lokaci ba zai bada dama a buɗa shi ba to yace mu kiyaye wannan yace wahfazu furuja mu kiyaye farjin mu kada ki sake ki lalata rayuwarki dan neman duniya matukar kika kiyaye wa'annan mai annabi yace zai mana aljanna certificate kike nema na aljanna annabi yace ki kiyaye wa'annan abubuwa yace wa kuffu aydiyakum ku kame hannayenku daga barin aikata laifuka hannu da shi ake sata ko? Hannu da shi ake duka har aiki san kai. In na irga laifukan da hannu suke yi ba za su musultu ba. So, aka ce mu kame hannuwanmu, sai aka ce mai wa guddu absarakun. Mu rintse idanunmu da ganin abin da bai dace ba. Wannan a baya mun tsawaita magana akan kalle-kalle a social media a TV da sauransu ko? Yana sharaɗi ne, in kika nisanta kanki a can gurin, to fa ba za ki samu lamun cewar aljanna annabi ba. mu dinga tunawa ‘yan uwa mutuwa. Annabi ya ce wa sahabbai, ƙadi taraktun fikun warisain, na bar muku wa'in lamura guda biyu masu wa'azantarwa, ya ce annaɗi wa samit, da mai yin shiru da mai yin magana. Sahabbai suka sayar sun layi wacce ce mai shiru wacce ce mai magana, ya ce annaɗi ku huwal ƙur'an, mai furuci ita ce ƙur'ani duk laifin da kika yi a yau zaki ji akwai hukuncinsa a ƙur'ani tun biki zo ba an ajiye shi to wannan shine mai wa'azattar da ke as-samit huwal maut me yin shiru kaman bata san ana yi ba shine mutuwa ajin ku ɗaya da yarinya ku shekara hudu sauranta wata biyu ko uku ta gama sai a zare ta kuma kin san ke ma biki fi karfin gobe a zare kin ba shin bai ishe ki wa'azi ki daina abin da ke mara kyau ba ban shina ba wanzu watan gaba ma ko ni ne ko satin gaba ni ne ko gobe ni ce amma ba mu ɗauke ta a matsayin wa'azi ba 'yan uwa ana yi ta muku ishara a cikin ku nawa aka ɗauka ina faɗa yanzu kowa ta tuno wata ta tuna ban ce ma sai a gida ba a iya nan makarantar ko roommate ɗinki ce ko classmate ɗinki ce ko abin da ya kama da haka to ku gane wa'azi ake muka a tuna miki ke ma tana nan zuwa gare ku kuma in biki zama mai adalci ba za ki sha mamaki domin akwai ranar da Allah zai bujiro da mu tare da marakanmu guda biyu zuwa ga filin alkiyama mu ji tsoron wannan ranar wata ran annabi alaihi salatu wasallam yace wa sahabbai da suka yi hijira habasha bayan sun dawo yace musu ba kwa bar labari ba daga cikin abin da kuka kalla na mabambantan tunani kun je kun zauna da waɗanda ba musulmai ba ba garin mu ɗaya ba ba ɗabi'ar mu ɗaya ba me kuka gani na ban mamaki wasu matasa suka ce ya rasulullahi zamu baka labari annabi ya ce ku bar labari ya ce wata tsofuwa ta ɗebo ruwa a tulu ta wuce mu sai ta gamu da matasa na garin ɗayansu sai ya ɗaga hannu sai ya tankaɗe ta sai ta dungura tulun ya fashe ruwan ya zube da ta tashi ta kalle shi sai ta ce da sannu za ka yi jawabi wallahi za ka yi jawabi ranar da ubangiji ya ajiye kursiyinsa don yi mana hisabi ranar da ubangiji ya bujiro tun daga na farkon duniya har zuwa wanda za a haifa a ƙarshen duniya ranar da aka hana harce ya yi jawabi sai kafa da hannaye su ba da shaida billahi azum yar uwa da sannu ke ma za ki yi wannan jawabin da sannu za ki jawabin abin da kika aikata da wanda kika kalla da wanda kika yi da jikinki da wanda kika yi da farjinki da wanda kika yi da hannunki da irin nau'e-nau'en cin amanar da kuka yi wa iyaye ku baro su da cewa kun zo karatu ku kama friendship da sannu za ki jawabin asarar mintocinki da lokacinki da kika yi a makaranta duk lokacin da kika bata sakan ko minti billahi la'azum sai kin yi jawabi a wannan ranar da tsofuwar take bada irin wannan labarin annabi ya ce ƙadi sadaƙata haƙiƙa ta yi gaskiya wallahi sai kin ba da labari sai na ba da labari idan har na san za a tambaye ni abin da nake ɓoye ba gaya min dalilin yin sa a ɓoye ba burgewa bace ki tafi ki zo ki yaudar kanki ni a guna saurayi baka burge ni ba idan ka ci gaba da disturbing rayuwar yarinya tana makaranta ai hira awa guda madadin ki dauki littafi karatun awa guda ya dinga bizisin anyhow anytime ya hana ki karatu ita uwa da uba suna kwance kina makaranta kai wani ma har a fita da ita duka billahi azum sai kun yi jawabi duk wacce ta san ta kauce hanyar da iyaye suka dora ta hanyar da manzo ya dora ta wallahi sai ta yi jawabi ki yi kokari da na bada wannan jawabin ki faɗi daidai kina kan turbar Allah subhanahu wataala kada ki sake ki fito cikin wanda za su zo su bada abin da babu mafita a tare da shi muna shigowa ga ɗau muna kallon ɗalibai a cikin gari yadda suke malangarin ki yi ƙoƙari ki kafa tarihi mai kyau bayan kin bar garin a dinga misali da ke akan abu mai kyau kwanan nan in kun fahimta aka canja muku sunan makaranta ko an daɗe da sa mata sunan amma tunani ya zo ga wani bawan allah da ya gwagwarmaya akan ilimin ɗalibai don me yasa ba za mu kafa tarihi don kar sunansa ya ɓata ba aka ɗauko shi aka manna da daman ku kusan ma me ake nufi ba wani ma ya furnazin sai kai dariya sa'adu ne sunan sa'adu zungur ko zungur ƙauyen su ne wani ƙaramin ƙauye ne wanda ya shina ya shina dan mi da kika zo ga ɗau baki yi tunanin kafin na ga ɗau na bar ga ɗau wani rekod zan kafa makarantar nan ba za ta manta ni ba wani rekod ne ko bayan na mutu za a tunani a ce Allah ya ji ƙana kada ki sake ki bar gurin da kika zauna shekara da shekaru biki wani abu na bijinta da za a dinga tuno ki bayan ba nan ba yar uwa idan kika faɗi kika mutu dukkan alkhairan ki sun kare an rufe littafin ki yar gata da za ta zama littafin ta a buɗe ita ce wacce tunda yanzu mafi akasarin ku baku da yaya baranta na in ce kun bar yaya salihai ko to bari mu amfani da waccar magana da ɗazu na yi ta yaɗa ilimi ita ce wata a cikin ku ita duk sanda aka zauna group discussion sai ta kawo wani abu da ta shi na annabi alaihi salatu wassalam ya ce idan yar uwarki da ta koma garin su Jos ne ko Kaduna ta tuno ki a azare kike ko aboci ce Allah sarki wannan hadisin har na tuna lokacin da wanta ta ce mana kaza da kaza a kansa da kika zo makaranta ce miki iya boko kaɗan kika yi wani yaro a Bayero University ana bin labarinsa ya tafo makaranta bai da ko izu biyu kuma karatu ya zo yi na boko likitanci yake karanta amma bai bar makaranta ba sai da haddar Qur'ani me kike yi dan ki karu tunda ban ni da garantin yaushe zan mutu yanzu kin sakangance sai kin gama wannan shekaru hudu wata biyar wata uku da tabar gurin nan ko amma kin ajiye bangaren addini sai kin karbi kwali sai ki dawo kansa kina da garanti zaki karbi wancan kwalin dukkan ku ku tusa kanku ku nemi addini kuna wannan gurin ba sai kun koma ba ku yi ƙawance da yara na gari, ku yi ƙawance da waɗanda suke makarantar ƙur'ani ne, ku yi ƙawance da wanda su ɗora ku a ranar alkiyama kuna alfahari da juna kuna zaune a ƙarƙashin inuwa. Ranar da babu inuwa sai inuwa irin wacce ake ba waɗannan ƙawayen. Kar ki yi abota da wanda za ta ɗora ki akan tafarkin da zai kai ki ga halaka. Ita kuma wannan ƙawar ita ce ranar lahira za ku zo kuna baran-bara. Ayyukan suna da yawa, wata kawar za ta shirye da ke ne zuwa ga hanyar ku fita ku yi fasikanci tare wata kuma ita ce abokiyar fasikancin duk abin da yake faruwar nan ba boyayye ba ne a rayuwar jami'a amma muna kyautata wa yaranmu zato Allah Ubangiji ya bijiro musu da gaskiya gaskiya ne su ɗora a kanta Allah ya kawar da su daga bata domin rayuwa ta lalace matan aure ma yanzu ba su tsira ba tsofaffi ba su tsira ba 'yan ƙanana ba su tsira ba me ya kamata mu yi yaya zan yi ni na ga na tsira idan kika ga kin tsira yi kokari ki shiryar da wanda kike kallon yana dan rawar kai kada ki kasance ki abota da wanda za ta tabar da rayuwarki bisa ga turbar da ba ta dare ba ki yi abota da wanda kike tunanin ko bayan ba na za a yabe ki ke ma za ki yabe ta kuma ki ji a ranki cewa in har dan Allah kike santa ƙawancen ki ya zama Allah ne a tsakaninku ki cire duk wani son zuciya ki cire duk wani kwaɗayin duniya ki cire duk wani fasikanci da za ta iya bujuro miki da shi dukkan kawar da ta bujuro miki da abin da ya saɓani da shari'a da hadisi kauce mata layin su ɗaya da wancan shedan ɗin ɗazu na gaya muku daman ɗayan biyu ne ko mace ta jaki da lalata rayuwarki ko mai shedan da karan kansa Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum